أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله a 20 daidai da watan jumada al'akhira shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 12 da watan 12 shekara ta 2025 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka a risala ta ibn abi zaid al-qayrawani cikin fiqhun malikiya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na 29 zan mu tashi cikin baban da al-imam yake cewa babun fi shufa'ati babu da ke bayanin shufa'a wal hiba da kyauta wa sadaqati da sadaka wal hubusi da kuma hubusi wal rahana da jingina wal ariya da aro wal wadi'a da ajiya wal luqda da tsintuwa wal gasb da hashi kwace wannan na farko zai fara da abin da ya ambata shine ash-shufa'a abin da ake nihi da ash-shufa'a bu fahimce shi da kyau kawai haka ake kiran shi da Hausa bai da suna shufa'a shine istihqaqu sharikin akhzu mabi'in sharikihi akazu mabi sharikihi bi samanihi inji ibn arafa mai abin al-mukhtasar al-fiqhi rahimahullahu ta'ala yace abinda ake nihi da shufa'a a ce kai abokin tarayya kana da dama ka amso abun da dan uwanka abokin tarayya ka ya saida na abin da ya kasance kuke tarayya da shi cinikin da yayi ba tare da yarraka ba shine ma'ana abin da ya kasance fi gairul mutamayyiz ala akhazi ala hidatin abin da ba a iya rabe shi wata gona ce an bar muku ta gado ko kuma wani moto ne an bar muku na gado duk wani abin da ba a karya shi a ce ga ɗauki naka shi wannan ya ɗauki nashi ko abin da ba a raba ba ko yana rabuwa ba a raba ba amma to wannan idan abokin tarayyarka ya saida shi ba tare da saninka ba ko ya bada shi ba tare da saninka ba damar da za a baka ta kana iya tada cinikin ita ake ce ma shufu'a yace wa inna mashufa'atu fil musha'i ita shufu'a ana ba da damata ne cikin abin da ya kasance gamamme ma'ana gairul mutamayyizi ala hiddatin wanda ba a rarrabe shi ba kowanne ya amshi nashi abin da ba a iya raba a ce wannan nawa ne wannan nawa ne kawai game yake raba shi ne zaku in kun tashi dole sai dai ku saida shi ku raba kuɗin bai yiwa a raba shi kamar mota ce aka bari kaga ba a raba ta biyu ba a ce shi wannan ya dau can shi wannan ya dau kaza shi wannan ya dau kaza dole saida ta ne za a yi a raba kuɗin to shine almusha'i wanda bai yiwa a raba shi a gama yake ya ce to wannan ita shufa'a ana yin ta ne cikin irin wannan abin amma abin da da dama a raba kowa a bashi nashi wannan babu shufa'a a ciki ya ce wala shufa'a tafi ma kusima babu shufa'a cikin abin da aka raba an riga an raba abin baka da damar kuma kananka koyanka ya sai da nashi ka zo ka ce ka tada cinikin tunda ai na gado ne aka raba mu ba sanin me je ya sai da tunda an bashi raban shi kuma ya mallaki hankalin shi ya sai da ciniki ya faɗi ko baka nan baka da dama ka tada ya ce wala lijarin ko kuma makwabci shi ma makwabci bayya da shufa a cikin abin da zaka saida yana da haƙƙi dai ka sanar da shi ko in ya saye ko in ya saya in gida ne kana makwabtaka da shi ko gona ce kana makwabtaka da shi ka gaya mashi in ya saye ta ya gama da tashi wannan haƙƙin shi ne ka sanar da shi amma in baka sanar da shi ba ka saida bai da damar shufa ya ce ya tada cinikin wala fi tariqin ko kuma cikin hanya babu shufa a ciki wala arsata darin ko kuma falhajiya ta gida kad qusimat buyutuha wanda an rarraba gidajen an raba ɗakin an ce wannan ɗakin na wane ne wannan wane kama wannan kuma wane ya sai da na ɓangaren shi in ka zo an raba baka da ikon ka ce ka tada ya ce wanda an raba ɗakunan wala fi fahali na halin ko kuma cikin bijinin dabino au bi irin ko kuma rijiya iza qusimatin nakhalu idan an raba abin nan uwar dabinan awil ardu ko an raba gonak ko garkak in an riga an raba ko uwar da bine ce an raba wane kama wannan wane kama wa'annan wanda ya sai da nashi ba wanda zai zo ya tada ciniki sai dai in yaro ne karami kanan ko wanda bai mallaki hankalin shi ba sai ranar ko mahajur ne baban shi da nan ko kuma yace kasa gonar da an saida wala shufa'atin fil ardi babu shufa'a cikin kasa wa ma yattasilu bihi da biha da abin da ya sadu da ita minal bina'i na gini wa shajari da itace duka wannan babu shufa'a a ciki wala shufa'ati lil hadiri yawa wala shufa'atu babu shufa illa fil ardi sai cikin ƙasa gona ce ko gida ne wa ma yatasilu biha da abin da yake saduwa da ita min albina'i na gine-gine wa shajar da itace wannan su ne wanda bai yiwa uwar dabino ce ɗaya ma'ayinku ya mutu ya bar ta gado ne tsakaninku to ba yadda za a ce a tsaga ta a kowa ya ɗauki rabon shi da an tsaga ta mutu ta zama asara to wani in ya tahi wani ya tahi lubi wani ya tahi alje sai ya zo ji dan uwan nasu ya saida ya saida ta to wannan yana da damar ya ta da cinikin ba wai ya saida ya kashe kuɗin ba ko ya saida ya aje kuɗin yana nihin sai ka zo ku raba bai da ikon ya saida sai ya tuntuɓe ka in ko ya saida bai tuntuɓe ka ba to kana da damar ta da cinikin yace wala shufa'ata babu shufa'a lil hadir ga wanda yake nan ba da sana bayan shekara guda duk da abin na tarayya ne ba a raba ba kuma ka saida yana nan yana gari ya ji labari bai yi magana ba sai bayan shekara ya zo ce ta da cinikin babu wannan yace wal ga'ibu ala shufa'atihi haka nan wanda yake nesa akan shufa'ashi wa in tarat ugaibatuhu ko da bulaguran shi ya jima wa uhdatu shafi'i kenan wanda ya kasance yana nesa ko bayyanan shi kuma in ya taho yana da damar ya tada amma wanda yake na shi bai ya tada ba iko wanda yake nesa ko ya yi jima in ya tawo yana iya tada wa hudatu shafi'i sabani yanzu yanzu yake akwai waya ka ko yana nesa ya samu labari wani tunin a rana zai ga mu ce ai gonan nan ta kuwa na ya saida tun ana cinikin ma wani dan tsogami zai mishi waya ya ce ai yana fama sai da kaza kin nan naku kusan wasu abubuwa nan da mu yanzu Allah ka saukin su zai tabo shi a waya mishi magana ya ce uhudatu shafi'i alal mushtari garanti ta mai shufa'a tana kan wanda ya saya wa yuqafu shafi'i ma'ana sha'anin ikorin yake cewa wal ma'ana ma'ana anna shakhs idza istahaqqa min yaddi shafi'i idan mutum ya cancanci daga hannun mai shufa'a au zahara bihi aibu ko har an sai da aka ga aibu yujibu radd wanda zai wajabta a maido yace fa innahu yarji'u bi samanihi zai maido shi da kudin shi alal mushtari ga wanda ya saya zai maido abin a bashi kuɗin shi kama ya rudu bil abihi alal muslimi sil'a haka nan kamar yadda in a haja ce ta saye da sayarwa aka same ta da aibu maidawa za a yi yace wa yuqafu shafi'u sai a tsaye da wanda ake shufa'ar da shi fa in ma akhaza in ma ya amsa au taraka ko ya bari tare da aibun zabi yana gare shi yace wala tuhabu shufa'a ba a bada shufa'a wala tuba'u ba a saida ta kenan kana da wannan baka bar ma wani ba ka ce muna tarayya gona da wani ko garka ko kuma itaciyar dabino da babanmu ya bar mu gado zan ta hilibi amma wani kai na bari a matsayina ka zama matsayina ko a haka nan ko in baka wani abu ka zama matsayina ka sa ido kai in ya je saidawa kana da damar tadawa irin yadda nake da wannan ba an yi haka ba yace wa tuku samu bayyana shuraka za a raba tsakanin abokan tarayya bi qadrul ansiba daidai gwargwadon rabansu kowa daidai gwargwadon raban shi daidai gwargwadon da za a raba shi fu'aq ya ce wala ta cin muhibatun kyauta batta cika wannan kuma ya kare da shufa zai shiga bayanin shi wannan don ya jeru abubuwan nan masu yawa a cikin babe guda da muka je muftasar kowanne zai mishi zaman kanshi komai la ya turku sagira wala kabira sai ya bayyana hukuncinta ko ta mafahumi ko ta manduki amma shi na a takaice ne ka san wani dan abu akan mas'alak a askari in ka je dan kara gaba ya kara wani abu ya ce wala ta cin muhiba kyauta batta cika wala sadaka ko sadaka wala hubusun ko hubusi illa bil hiyaza sai an amshi abin hubusi ka ce kamar wakafi yake ka ce na ba da wannan gidan nawa a rika ajiye makarantar qur'ani ko a rika sa kaza ciki a rika sa baki gidan baki ne to wannan hubusin ba zaka ba zai cika ba da kyauta bai ya cika illa bil hiyaza sai an amshi abin duk wanda ya ce zan baka kaza to matukar abin bai shigo hannu ba bai zama naka ba sai in ya shigo hannu ne ya zama naka in bai shigo hannu ba yana da damar ya fasa ko kyauta ko sarka ya ce in mata idan ya mutu kabla an tuhaza kahin a amshi abin anhu a gare shi fahiyya mirasun ya zama gado in dai baka amsa ba ce zan baka kaza zan baka kaza yan mutu bai shiga hannunka ba abin to ya zama na magada fahiyya mirasun ta zama gado ce illa an yi kunu zalika min almardi sai dai ba in ya baka wannan abin a cikin cutar rashin lahiyar mutuwar shi fazalika na fizin mina sulusi wannan za a zartar da shi amma cikin sulusi kai ya wuce sulusi in kana ligayar warisin ima ko bai kasance in ba mai gadon shi bane yabba in wanda zai gade shi ne ko dan cikin shi ko matar shi dan annabi ce wala wasiyatu li warisin babu wasiya ga wanda zai gaje ka shi ya ci gado kuma ka kara mishi da wasiya ba a hakan yace wal hibatu li siratur rahimi kyauta kasadar da zumunci ka ba wani dan uwanka ko yayanka ko kananka auli fakirin ko kuma talaka wanda ka gani mabukaci ka bashi kyautar kaza ka sadakati ita ma kamar sadaka take la ruju a fiha ba a komawa a cikin ta ka bada ka koma ka ce na fasa ma ba na abu na ba a yin haka na yace man tasaddaqa ala waladihi duk wanda ya sarka ga dan shi fala ruju alahu babu damar ya komo ya amshi walahu an ya atasira ma wahaba li waladihi sagiyu yana da damar shi yasa a nan gurin zai kasance ma'ayi in ya ba ma dan shi in ya riga ya amsa shi ma ba a so ya abin da duk da wasu malamai sun tai akan cewa yana da dama ya kwace abin shi in dan shi ne yace walahu an yatarsa yana da dama ya tatso ma wahaba li waladihi abin da ya ba dan shi a sagir karami aul kabir ko babba malam yanki malam yunka li zalika matukar ba mishi aure da wannan ba au yi dayana ko ya ci bashi duba da wannan kyautar da ka mishi har ya ci bashi wanda da ka bashi zai je ya biya to ka bashin ba ka kwace ba ko da ɗanka ne babba ko ƙarami ko kuma da ya jima cewa baban shi ya ce wannan gidan da na sa kasuwa in na saida jika ɗari biyu zan ba ko ɗari uku har ya zabura kashe magana armi to wannan kyautar in ka bashi kuma ba ka kwace ba yana hawa makai sadaki ya ci bashi ko ya yi magana armi au yi hudisa fil hiba ko kuma ya yi abin nan ya yi abin gashi yasa alimamu khalil Allah mu rahama muna cikin masu rai wanda ya magana yake cewa a cikin diyawar da ma'aihinta ya yi cikin kayan ɗaki in ya kasance sai in ya zama ma'aihi ya riga ya haɗa kayan ɗaki ya yi komi na ɗaya shi da gado da matsala da komi kawai sai ya mutu kahin a yi kahin a yi arman to wannan naɗiyan ne da sharaɗin ya shaida ma wasu ba za su shiga gado ba da sharaɗin su kasance ko ya ba ma ma'aihiyarta ya shaida cewa wannan ki aji su na kayan ɗakin wancan ko kuma ya kasance amma ko an sani inda ya sayo su suna gurin shi suna magazan kin sha a ajiye bai gaya ma kowa ba cewa ko da kirar kowa ya san kayan ɗakin ta ne ya zama na magada matukar bai yi bayani ba ya ce awi hurisa filhiba ko kuma ya abin nan ya haddasa wani abu cikin kyautak hadasan wani abu wanda yake fararre kenan in ya fara wani abu a cikin abin kamar kare ne ya bashi kyauta har ya azafan dasan ya fara gini to wannan ba ya amshe ba duk da yana da abu dama ya amshe ma dan shi kyauta amma har ya fara wani abu a ciki ba ya amshe ba ko yadi ne ya bashi kyauta har ya fara dumka ya kai ma tela an tsatsaga uban ya komo ya ce na fasa mai domin kana babu wannan dama in har ya fara wani abu da shi ya ce wal ummu ta ta'attasaru ita ma uwa tana iya kwacewa ma damal abu hayya matukar uban da ran shi in uba da ran shi uwa in tan ma danta kyauta tana iya kwacewa ko sarka tana iya amshewa in uban da rai yace fa iza mata idan ya mutu lam ta'attasir ba za ta amshe ba za ta kwato abun ba wala yu'tasaru daga al-ittisar ne al-asru shay shine tatso mai kamar a sa wani abu kamar gyada sai ma la yu'tasaru minhu zaitun mun wuce can cikin kitabul buyu abinda za a matse haka da ƙarfi ya huddo mai shi ake cima al'asuru da wannan da sadu nan yana nihin ta tatso ta amshe abinta wala yi utasar min yatimin ba a amsowa ba a tatso abin da aka ba marayi a tatso shi daga marayi an ba shi kuma a kwato ya ce walitum ita maraita min kibalil abbi shi ya sami ya ce maka can baya cewa idan ya zama na ma'aikiya ta ba ɗanta tana da dama kwatawa matuƙar uban da ran shi don in uban ba rai ya zama marayi marayi ku ba a bashi a kwato wannan shi ka'ida ce ba an bashi kyauta ba ko ma waye kin shi ne ya bada kuma ya biyo ya ce na wasa babu wannan ko ma aihiyar ce ya ce walitum shi maraici min kibalil abu ta wajen uba ne duk wanda ya kasance baban shi ya mutu bai balaga ba bai kai shekara sha biyar ba namiji mace kuma bata fara jini ba to wannan marayi ne ko marainiya ce in ma'aihi ne ba ma'aihiya ba in ma'aihiya ta mutu yana nan dai har yanzu sunan shi mai abin nan sunan shi mai uba ba marayi ba sabanin tsuntsaye su kuma tsuntsu sai uwar da uban duka sun mutu saboda su duka suke daukan ɗawainiyar ɗan su tsuntsaye ba uba ba ko ɗaya yake abin nan tarayya ce suke tsuntsaye wajen daukan ɗawainiyar ɗiyansu ya ce wa ma wa haba huli bin hisagir abin da ya bada shi ga ɗiyar shi ƙarama fahiya za hulahu yana da damar ya amshe abin ja'iza halak ne in lam yaskun zalika in lam yaskun zalika idan bai zamani wannan ba libni hisagir dan shi karami kai da ne yasa aka ce in lam yaskun zalika in bai zamani wannan kin ba in gida ne yace ya bashi har ya tattaro ya ya koma ciki ba ya ce ba kuma na kwaci aw yalbasuhu in kana sauban ko ya sa tuhar riga ce ko wata kaya mai tsada har ya sa ya kuma yace ya kwace ba ya yi wannan ba yace wa inna ma yajuzu lahu ma yu'rafu bi ainihi ya halitta a gare shi ne abinda aka san shi da ainihin shi ya ce wa ammal kabira amma shi ɗa babba fala ya juzi ya zuhu lahu bai halitta bai amshe wannan abin wala yarji'u ar-rajulu fi sarqatihi mutum ba zai koma ba cikin sarkashi wala tarji'u ilaihi ba za ta komo sarkar gare shi ba illa bil mirasa ta hanyar gado wanda ka ba ma sarka annabi sallallahu alaihi yake cewa kada ka koma ko da zaka sayi abin ne kaga zai sai da abin ka ko ya sa shi kasuwa ka je ka ce sai da maka bai halitta ba dan ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi ce la tabi'u wa ila tashtarihu in ba wa in adaka hu bi dirhamin raƙumi ne amma ce kakka saye shi tunda kai ka bashi sarka ko kaga zai saida shi da ko doki nake so ko zai doki ne ko zai saida shi da dirhami ɗaya ko biye zai saida shi kai kakka so tunda kai ka bashi sarka yace wala tarju ilaihi ita ma sarka bata komawa gare ka illa bil mirasa sai da ta hanyar gado in wanda ka ba ma wanda zaka iya gada ne yan mutu kuma ta faɗo kanka a gado wannan zaka ɗauka wani sabon mulki ne jadid ya ce wala ba su an yi sharaba min labanin na ta saddaka bi babu lahi ya yi sarka a cikin nono da ya bada shi sarka ya ba ma almajirai ko ya ba ma wasu ce kai ku zo ku ɗauki nonon na ƙari da shi kahin su zo su ɗauka kuma ka ji ka kwaɗai ta ka ɗauki kofi ka sha ba a hana ka ba wannan ya ce wala ya shari ma ta saddaka bi ba zai sayi abin da ya yi sarka da shi ba kamar yadda muka yi magana da annabi sallallahu ya hana wace wal mahubu lil iwadi abin da aka bada shi dan saboda a maida ma a maida ma mai abin in ma a sabar kima ko kuma ya ba da ladan kiman ne abin da aka bada don a saka maka kamar kyauta wanda talaka zai kasance ya kama dan uwan shi mai hali da nihin cewa shi ma in ya tashi mishi wani alheri ko bai haɗi da baki ba amma al'ada ta gudana akan haka nan ya zo maka da wani abin alheri ne amma yana dibin in ka in ya tashi zaka mishi wani alherin da yi wannan to irin wannan shine mahubul iwad abin badawa saboda sakayya in ma asabar kima in ma ka saka mishi da kimar abin kaga abin ka duba shi kaga abin ya kai dala ɗari jigegen da maka ya kai dala ɗari in ya tashi ka bashi ɗari ka ce ga wannan an sayi ruwa ya ce au raddul hiba ko kuma ka maida mishi kyauta ko kuma tashin in baka da hali ma'ana shi ya yi wannan tunanin ko kana da abin da zaka mishi to baka da in ka fahimci irin wannan kyautar ce ka aje in ya tashi sai ka maida mishi ya ce fa in fatat idan ta ɓace ta hallaka wannan abin fa alayhi qimatu hana akan ka sai ka rama mishi kimarta dan kyauta ce wadda ga manufashi kamar jiniki ne dole sai ka rama mishi ya zama bashi yace wa zalika idza kana yura annahu arada sawaba wannan ko idan an fahimci cewa yana nihin lada yana nihin a saka mishi shi ma min al mawhub daga wanda yamma kyautar lahu yace wa yukrahu an yahaba li ba'd waladihi malahu yace an karhanta ya ba ma wasu daga cikin ɗiyan shi dukiyar shi kullahu dukkanta ya ce duk dukiya ta gaba ɗaya na ba da wane da wane da wane wannan an karhanta an hana ya ce wa amma shai'u minhu amma wani abu daga cikin dukiya ɗan kaɗan fazalika sa'igun wannan an halitta mashi babu laifi kenan babu laifi in wani abu ne kaɗan daga cikin dukiyar duk da shi ma an karhanta amma ma'ana in ya ga ɗan shi ya mishi wani abun alheri ko cikin ɗiyan shi ga wani guda karatu ya ba gaba yana zuwa dawan makaranta yana tahiya in ya tashi ba shi wani abu wannan babu laifi duk da bai ba sauran ɗiyan ba bai cikin abin da aka haramta dan amma kawai ana zamna haka babu wani abin da yi babu komi kawai ka ɗauka ka ba shi kyauta saɓanin sauran baka ba su ba mun gani a hadisi annabi sallallahu alaihi ya ce duk ɗiyan ka kabba wannan ya ce a'a ya ce la tushidini ala zurin kakka sa ni shaida akan zalunci ya ce wala ba asa an yi tasaddaq alal fuqara babu lahi yayi sarka ga talakawa bi malihi kullihi da dukiyar shi duka gaba daya lillahi dan Allah babu lahi ya bada ce duk abin da ya mallaka ya bada shi gaba daya dan Allah in imanin shi ya kai kamar su Abubakar ya ce wa man haba hibatan wanda ya bada kyauta falam yahuzhal mawhub wanda aka ba malahu wanda aka ba ma bai amso ta ba bai amso ta ba tana gurin wanda ya bashi hatta maridal wahibu har wanda ya ba da kyautar ya yi rishin lahiya au a falasa ko kuma aka mishi tafilisi tafilisi shine ya kasance a sa masu bin shi bashi su tattara su zo su hada a abin gakin shi a sa kayan shi gaba ɗaya cikin wantare su zo a biya su bashi ya mishi yawa hukuma masu kai bin shi bashi su yi karan shi hukuma gaba ɗaya su tattaro duke shi da rigar shi da a bar mishi kawai riga ta sawa da kayan shi da wani wata kaddara gidan shi a sa kasuwa a biya masu bashi to in ya baka kyauta baka amshe ta ba har aka mishi wannan to falaisa lauhi na izin qabduha a wannan bai da dama amsar ta ba zancen kyauta ana hama a sai da komi a biya mishi bashi walau matal mahubu lahu koda wanda aka ba kyautar ya mutu in shi ya mutu kana liwar satil qiyamu fiha alal wahibi to magadan shi su su yi tsaye su amso ta ga wanda ya bashi kyauta sun ji baban su wana ya ce ya bashi kyautar kaza to kuma sai wanda ya bashin ya ushe su baban nasu yan mutu to sai su je matsayin ma'aihinsu su amshi kyautar da wancan yamma ma'aihinsu yace alwahibu sahih wanda ya bada wanda yake lahiyayye ba mara lahiya ba yace wa man habbasa daran wanda ya bada gida hubusi fahiya alama ja'alha alai yana kan abin da ya sa shi yace in hizata in an amshi gidan qabla mautuhi kahin mutuwar shi yace na bada wannan gidan hubusi ne kamar wakafi ne ga makarantan Qur'ani ko almajirai ko kuma baki ko kuma kaza dai abin da ya ayyana na kirki na alheri ba ce ba da yan rawa ne ko yan kwallo ko yan ko makaɗa ba yawo wannan ba ba za ba wannan na zunubi ne ya ce ƙabla mauti kahin mutuwa shi an amsa to ya ce to wannan yana akan abin da aka saƙin abin da ya ce a mashi shi za a mashi magabata suna da wannan akan makaranta sosai daga duk makarantun da suke magabata shine suke yi wani ba ya zo ba kuma ya ce to yanzu tunda bukata ta kauce kawo ta wile ce mu rushe shi mu maida gida mu sa haya mu kaza duka babu wannan yace in hizar qabla mutu walau kana hubsan ala walidihi sagir da a ce hubusi ne ga ɗiyan shi ƙanana jazatu ya zatu wula ya halitta amsar wannan ya ce wancan gidan kamar mai ɗiya diyawa irin wanda mai ɗiya diyawa sun kai su goma ‘yan ƙanana marasa hankali ya mutu ya bari kahin ya mutum ya ce wancan gidan na bar shi hubusi ga kusa shi gado a sa su wannan yaran ƙanana su zamana ciki har su girma nasa ne kawai suna ba wannan matsayin hubusi ne a wannan kin za a bar shi ba wanda zai sauya mushi ya ce ila an ya buluga ila an yi buluga har zuwa su balaga kenan sai sun balaga ba wai ta har abada ba yace wali kuriha lahu wali kuriha lahu wali kuriha lahu wala yaskunuha yace sai a sa musu su a sa musu su haya wala yaskunuha ba zai zamana cikin wannan gidan ba fa in lam yad'u sukunaha ya da sukunaha idan bai bar zaman gidan ba gidan da yace a sa shi dan kaza kuma ya ki huta yana ciki hatta ma ta hayyan mutu badala ta baci yace wannan gidan na sa shi wakafi ne ko hubusi ne ga makaranta in sun zo su rika zama to wannan bai huta ba gidan hayyan mutu to wannan wakafi da hubusi ya mutu wa innin ƙara da mana hubisat alaihi yace idan ya ƙare wanda aka sanya mishi ita hubusin raja'at hubusan ala aqrabin nas bil muhabbisi sai ta komo hubusi hubusi ce ga mafi kusan wanda ya sanya hubusin wa'anda yace wannan gidan suwa na nabba ma matsayin rayuwarsu gaba ɗaya sai suka mutu to gidan zai koma hubusi ga makusantan shi wanda ya bada hubusin aleka wasu matalauta cikin dangin shi makusanta wanda suka yi kusa suke cikin wahalar gida sai a sa su ciki a matsayin hubusin ya ce yau malmarji a ranar komawarsu wa man a'amar umra duk wanda ya bada umra hayatahu ga matsayin rayuwar shi daren gida ne raja'at ba'a da mota sakin milkan li rabi ta koma bayan wanda aka ba ma mazauni cikinta zata koma mulki ne ga mai ita al'umra shi ne ka ba ma mustaƙun min al'umur ne ka ba ma mutum gida ka ce muddatu umrika matsayawar rayuwa na baka wannan gida to matukar yana mutuwa gidan ya komo mulkin kai wanda ka bashi ka ce mishi ya zamana matsayin rayuwar shi wa kazalika in amara aqibahu hakanan idan ya ba da umra ga zuriyar shi yace na baka wannan gidan ka rayu da kai da zuriyarka to wannan zuriyar ta ce idan kuma fanqaradu idan sun kare bi khilafal hubsa da sabanin hubusi sabanin hubusi shi ba haka bane daga sun kare zai koma ga mulki game shi wancan ko bai koma umar hubusi ko bai koma mulki game shi yace fa in matal mu'miru idan wanda ya bada umra shi ya mutu yawma izin a ran nan kanat li warasatihi yawma mautihi ta koma gado ga magadan shi a ranar da ya mutu kaga sabanin hubusi ita umra wanda ya bada kin yana mutuwa a ran nan ta zama gado ga wa'ancin tunda ai ba ta ya bada kyauta na baka matsakar kana raye to kuma shi wanda ya bada yan mutu to ya zama dukiyar magada sai su amshe in sun ga dama ya koma gado milkan sai ta koma yau mulkin milkan ya zama mulki ne nashi wa man mata min ahlul hubus wanda ya mutu daga cikin wanda aka ba hubusi fa nasibuhu alaman baki to raban yana kan wanda suka yi saura yace gidan wannan da wane da wane da wane na ba su a matsayin hubusi su zamne shi to wanda ya mutu cikin su wanda suka yi saura su zo su zamna a ciki ya ce wai sarfi hubsu ahalul haja a cikin hubusi ana zaben mafiya bukata bi sukuna da zaman gida walgalla da kuma riba abin ko za a sa haya a rika kawo musu kuɗin wanda aka saba ma hubusi in sun wadatu da shi kowa yayi nashi masala to mafiya bukata za a binne za a bama wa man sakana wanda ya zamna fala ya kharuju li ghairihi ba zai huta barin saboda wani shi daga cikin masu wannan ke illa an yakuna fi asalul hubsi sharadun sai in ya kasance a cikin asalin hubusin akwai sharaɗi mai shi ya ce masalan na ba da shi hubusi ga suwa ne amma banda wanda ya huta wanda ya huta banda babu haƙƙin shi kawai wanda suke ciki su zamana to sifayu mudha sai a zartar da wannan hubusin a sharadin mai shi yace wala yuba'ul hubusu ba a sai da hubusi duk mai wanda ya sa gida ko wani guri ya sa shi matsayin hubusi ba a sai da shi wa in khariba koda ya rushe koda ya rushe ba za a sai da shi ba a ce an hasa yace wa yuba'ul farsul hubusu za a sai da kare doki na abun nan doki na abun ga na hubusi wanda ya sa doki ya ce gashi nan hubusi ne duk wanda zai tafi bulaguro ya hau ya je ya kawo ya ajiye shi ko duk wanda zai tafi to wannan yi kulabu idan ya zama kare ya koma karan hauka dokin ya koma karan hauka ya cije shi ya koma haka na cutar karan hauka da take in ta samu kare ya yi talallagi duk wanda ya cuta ya samu ko dabba ko raƙumi ko doki ya ciza shi ma dokin ya koma karan shi ma dokin ya koma karan duk abin da ya ciza sai ya hallaka to in ya koma haka wannan sai da shi za ana magance ta ya ce wa za'alu sama da hufi misali sai a sanya kudin shi cikin irin wannan abun a sayo wani dokin daban au yi anu bihi fiye ko a taimaka da shi cikin sayo wani in bai isa ba waqtu lifa fi mu'awada bin rab'il kharbi an yi sabani cikin sauya gidan da ya kasance ya rushe ya ba da gida wanda ya kasance hubusi ne kuma sai ya rushe a canza shi da wani shi yace bi rab'in gairi kharbin da gida wanda ba rushashe ba an yi sabani nan gurin shine kuma zai shiga sabon babi na arrahan sha'anin jingina sai satin da satin da zai zo insha Allah ta'ala dogon guri ne nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara in ga bika inda kuma ba wanda yake tsaye a kan shi to wannan haƙin shi kawai hukuma hannun hukuma yake koma hannun sarki zai koma hannun sarki yake koma shi zai yadda ga ko yadda suka tsara da ina ga yan meri ne zai koma amma ba sarki ba a yanzu yan meri ne suka sun ci na wani maballe na wannan wannan duka inda da kwai tsari da nizami na hukuma hukuma ce take tsayuwa akan irin wannan abubuwa in an rasa mai shi sai koma hannunta kawai ya zama baitul mali